الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga. musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta Sheikhul Imam Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman Al-Hariri Al-Basri rahimahullahu ta'ala a yau muna biyar ga watan Rabi'ul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 30 daidai ga watan goma shekara ta 2022 darasi da ya gabata a jiya mun shiga makama ta 37 mai suna as-sa'adiyya wanda ita wannan makama kamar yadda bayani ya gabata wani dattijo ne ya kawo ƙaran ɗansa gun wani alƙali da cewa wannan ɗa yana yi masa rashin ɗa'a to har aka kai lokacin da shi yaron ya rera ma alƙali wasu baituka wanda baitukan sun kunshi gargadi da nasiha da ladabtarwa da shi mahaifin ya maɗan. Kamar yadda bayani ya gabata a bai a game da baitukan shine yake ce masa irda bi adina la'aishi wa shukura alaihi, shukura mani lukullu kasirun ladaihi. Ya ce, Baba kai fa kace da ni na gamsu da mafi wato kaskancin rayuwa ma'ana koma bayan rayuwa ma'ana duk abin da na samu in wadatu da shi na yadda na amince cewa shine iya rabona da Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa ya bani kai ka ce mun irda bi adinal aishi ka gamsu da koma bayan mafi komawa wannan koma bayan rayuwa al'aish a nan ma'ana yanayi wanda yake na rayuwa abin da ya shafi abinci da tufafi da ɗawainiya ta yau da gobe washkur alaihi ya ce ka gode masa shukura manil kullu kasirun ladaihi godiya ta mutumin da kaɗan agunsa mai yawa ne kace da ni wa janibin hirsa kace da ni na nisanci kwaɗai allazi wanda lam yazal bai gushe ba ya hudu ƙadirar mutaraki ilaihi wanda ke sarayar da darajar mai hauhawa zuwa gare shi kai kace da ni duk kwaɗan da zai zubar da mutunci na da daraja ta to na nisance shi kace da ni wahami an irdika ka kiyaye mutuncinka ma'ana ka kare mutuncinka wasta ka yi ƙoƙarin wanzar da mutuncinka kama yuhamil laisu allibi da taihi kamar yadda zaki yake kiyayewa game da gashin kafaɗunsa domin shi zaki baya bari ma ka iso gunsa balantana ka dafa wannan gashi na kafadarsa kace da ni wasu bir alama na ba min fakati ka ɗau haƙuri akan duk abin da ya same ka min faƙatin na talauci da ƙuncin rayuwa sabra ulil azmi irin haƙuri na ma'abuta himma da ƙoƙari su ne manzannin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli su ne biyar annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim annabi musa annabi isa cikamakin manzanni fiyayyen halitta annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa alaihim ajma'i kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya jimulce su a fadarsa wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza sannan a cikin suratul shura Ubangiji ta'ala na faɗa shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhaina ilayk wa ma wassaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi da waɗannan ayoyi guda biyu malamai suka kafa hujja suka tabbatar da cewa biyar kinnan sune ulul azmi minar rusul tare da cewa akwai daga cikin magabata musamman abdullahi dan abbas ya tafi akan cewa kowane annabi da kowane manzo yana daga cikin ulul azmi to shine yace ma dan wasbir alama na ba min faqati ka dau hakuri akan abin da ya same ka na talauci sabra ulul azmi irin hakuri na ma'abuta himma da kokari daga cikin manzanni wagmib alaihi wa agmib alaihi ma'ana ka ɓoye talaucinka lafazin wa agmib minal gambi ne shine ma'ana rintse ido me yake nihi anan ma'ana ka ɓoye talaucinka kar ka bari wani ya gani wala turik ma almuhayya kar ka zubar da ruwan fuskarka walau khawwalaka almas'ulu ma fi yadayhi ko da wanda ka roƙa wato ya nuna baka dukkan abin da ke cikin hannayensa karka sake ka wulakanta wato mutum fuskarka shine ya ce wala turik karka zubar da ma almuhayya wato ruwan fuskarka walau khawwalaka almas'ulu ma fi yadayhi ko da wanda ka roƙa wato ya nuna zai baka duk abin da ke hannuwansa gaba ɗaya ya ce falhurru shi ɗa na ƙwarai man in ƙaziyat ainihu shi ne wanda idan idanunsa idaniyarsa wato ta yi kwamtsa akhfa kaza jafinaihi wato sai ya yi ƙoƙarin ɓoye kwamtsar idanunsa an naziraihi wato ga masu kallonsa ƙoƙari yake ya ɓoye wannan kwamtsa kar ma wani ya gani ya aibanta ya ce wa man iza a halaka dibajuhu shi ɗa na ƙwarai shi ne wanda idan wato tufafinsa ya tsufa lafazin dibaj a nan ma'anarsa shi ne tufafi asali amma in aka ce dibaj shi ne alharir sai ya ce lam yara an yi kulika dibaje ta yi baya ganin halaccin wato tsufar da fatar fuskarsa in tufafinsa ya tsufa to baya ganin halaccin cewa ya tsufar da dibaje taihi ma'ana fuskarsa wadda karmu manta ya gabata shine yake cewa wannan ukuliku lahu dibajati a can cikin almakamatul ula as-sananiya shine yace lamyar baya ganin halaccin an yi kulika dibaje taihi ma'ana ya tsufar da wato ruwan fuskarsa ma'ana ya wulakanta mutuncinsa to shine anan kamar yadda bayani ya gabata akan wannan baituka wanda har ma mun dan wuce nan kenan dai zamu tashi wannan gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fa abasa ash-shaykh waqfa harra wandara ala ibnihi wa harra a lokacin da yaro ya rira ma mahaifinsa waɗannan baituka wanda baitukan sun kunshi gargadi da nasiha da ya yi masa game da yanayi na rayuwa an gane ko alkali kuma ya ji abin da yaro ya faɗa fa'abasa shehu dattijo sai ya ɗaure fuska wakfa harra ya sha kunu ma'ana ya tsananta ɗaure fuskarsa wanda ra'a sai ya ingizo a labnihi ga ɗansa wa harra ya yi masa gurnani me yake nufi ya zazzage shi ya gaya masa baƙaƙen maganganu lafazin wa harra wato minal harir ne idan aka ce harir shine gurnani na kare ko kuma irin gurnani wanda yake na kyanwa shine yace wandara a alabni sai ya ingizo ga ɗan nasa waharra wato ya yi masa gurnani shine ya gaya masa baƙaƙen maganganu ya zazzage shi wa ƙala lahu sah ya uƙaƙ ya ce ja bakin kai ƙyale ya mai rashin ya mai yawan rashin da'a idan aka ce uƙaƙ daidai yake da aƙ idan aka ce aƙ wato mara da'a ga mahaifa uƙaƙ mai matuƙar rashin ɗa'a ga mahaifa dukkan shi dai minal uquq ne yace ya uqaq ya mai matuƙar rashin ɗa'a ga mahaifa ya man huwa shaja ya ɗan da matsayinsa makara ce idan aka ce ashaja shine abin da yake tsayawa a makogoro yayi banga banga shi ya ƙi yin ƙasa ya wuce kuma shi ya ƙi fitowa wa shara ya ɗan da matsayin shi ƙwaruwa ne idan aka ce a sharaf shine ƙwaruwa ƙwaruwa ku tana kasancewa dangane da shan wani abin sha sai ya ce wai ka ya ce mamakin ka nake a tu'allimu ummaka ba'a? yanzu uwarka zaka koya ma yadda ake kwanciyar aure wa zi'iraka al-irda'a yanzu mai shayar da kai zaka koyar da ita yadda ake ban nono yace laqad tahaqqaqatil laqad tahaqqaqatil aqrabu bil afa'a yace tabbas kwa yace kunama ta susa jikinta da kumurcin maciji kenan bala'i za'i wannan karin magana ne ga mutumin da yake jayayya da abin da ya fi karfinsa shine suke cewa laqad tahaqqaqatil aqrabu bil afa'a tabbas kunama ta sosa jikinta wato da kumurcin maciji wastannatil fisalu hatta alqar'a yace 'ya'yan taguwai sun sukunya hatta alqar'a yace kai har masu kura a cikin su lafazin alqar'a jam'i ne na qari idan aka ce qari shine wato mai kura an gane ko kamar yadda ake cewa akra gaya can a cikin hadisi sahihi yake cewa yumassalu lahu shuja'an akra lahu zabibatan yumassalu lahu shuja'un akra lahu zabibatan shine yake cewa wastannatil fisalu yace ƴaƴan taguwai sun sukunya hatta alqar'a yace har masu kura a cikinsu lafazin alfisal jam'i ne na fasil fasil shine ɗan taguwa thumma ka'annahu nadima alama farada min fihi wa hadathu limikatu ala talafihi ka ce shi mahaifin kamar yayi nadama a bisa abin da ya rigaye daga bakinsa na waɗannan baƙaƙen maganganu da ya faɗa ma ɗan wa hadathu limikatu ƙauna sai ta kura shi ala talafihi ta kuro shi ala talafihi a bisa cimma kuskuren da ya yi farana ilaihi bi aini afifin sai ya kalli ɗan nasa wato da ido na mai tausasawa wa kafa lahu janaha mulaɗifin ya ƙasƙanta masa sasanni na mulaɗifin wanda yake mai tausasa halinsa wa ƙala lahu sai ya ce masa waika ya ce mamakinka nake ya bunayya ya kai ɗana an gane ko anna man anna man umira bil qana'ati wa zujira an bara'ati hum arbabul bida'ati wa ulul maksabati bis sina'ati yace ya kai dana mamakin ka nake inna man umira bil qana'a sanadi wanda aka umarce shi cewa ya dangana da abin da Allah ya kasa ya bashi ya kame wa zujira wanda aka tsawatar da shi an dara'ati game da kaskanta kai cewa kar ya wulakanta kansa yace kuma arbabul biba'a su ne waɗanda suke da haja ta sayarwa wanda yake da ɗan abin da yake juyawa na kasuwa yau da gobe shi ne fa aka ce ya kame kuma aka hane shi cewa kar ya kaskanta kan shi ga wani wa ulul maksabati bis sana'a da ma'abuta tsururi game da wata sana'a waɗanda suke da sana'ar yi su ne aka ce su dangana su kame fa amma zawud darurati faqad tuzniya bihim fil mahzurat yace sanidi ma'abuta da rura waɗanda suke cikin kunci waɗannan faqad tuzniya bihim an toge su fil mahzurat game da duk abubuwan da aka hana kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa famanu urrafi makhmasatin ghayra bagin wala adin fala isma alai shine yace fagadus tusniya bihim yace tabbas yace an togace su fil mahzurati wato game da abubuwan da aka hana yace wa habka jahilta habar ta'awila yace kai dana kaddara ma cewa kaddara kanka ma cewa ka jahilci wannan tawili ma'ana wannan fassara da na maka wa habka jahilta habar ta'awila kaddara cewa ka shahilci wannan tawili walam ya bulugu kama kila abinda aka faɗa na cewa ad-darura tutbihul mahzurat bai cin maka ba yace alasta allazi arada abahu fima qala wa ma habahu shin ba kai bane wanda ka bujuro ba kai bane dan da ya bujuro ma mahaifinsa game da abin da ya faɗa masa wa ma habahu da abin da ya keɓance shi da shi wato na wannan galgadi da wannan wasiya ba kai bane kai fito na fito da mahaifinka la taqudanna ala durrin wa masgabatin likay yuqala azizun nafsi mustabiru wanzur bi aynika hal ardun mu'attalatun minan nabati ka ardin haffaha shajaru فعد عما تشير الأغبياء به فأي فضل لعود ما له ثمر وارحل ركابك عن ربع ظمئت به إلى الجناب الذي يهمي به المدر واستنزل الري من در الصحاب فإن بلت يداك به فليهنك الظفر وإن رددت فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل والخدر yace la ta ƙa'udanna ya ce karka sake ka zauna ala durrin a bisa kunci na rayuwa wa masgabatin da yunwa masgaba yunwa kenan ga ya can falakata hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw iqamu fi yawmin zi masgaba shine yace la taqudanna kar ka sake ka zauna ala durrin a bisa wani kunci wa masgabatin da yunwa likayyo kala dan a ringa fada azizun nafsi cewa wani mutum ne wanda yake mai madaukakiyar rai ma'ana mutum wanda yake mai kamewa mustabirun wanda yake mai haƙuri in har dan a faɗa a cewa ne mai haƙuri ne to karka zauna akan kunci da yunwa ya ce wanzur bi ainika ya ce ka yi dibi ka yi kallo bi ainika ya ce da idaniyarka ka diba da idaniyarka hal ardun mu'abbalatun minan nabati shin ƙasa wadda take wohintacciya game da tsirrai ka ardin haffa hashajaru daidai take da ƙasar da itace wato suka zagaye ta ai ba yadda za a yi sahara da kurmi su zamantu ɗaya akwai bambanci hal ardun mu'abbalatun minan nabati shin ƙasa wadda take wuhintacciya game da tsirrai ka ardin haffa hashajar daidai take da ƙasar da wato itace suka zagaye ta ta ko'ina ya ce fa'addi amma tushirul agbiya ubi ka kau da kai ka manta game da abin da wawaye wato suke nuni da shi ma'ana suke faɗa fa'ayyo fablin li'udin malahu samar wace daraja iccen da ba shi da ‘ya'ya wace daraja yake da ita duk iccen da ba shi da ‘ya'ya ba shi da wata daraja in an bukata kawai sai a sare shi a huskare shi a yi tuwo da shi shi ne ya ce fa'ayyo fadlin li'udin malahu samarun iccen da ba shi da ‘ya'ya wace daraja yake da ita ya ce warhal rikabaka an rab'in zami ita biyu kalauta raƙuminka gabarin masauki zami ita bihi wanda ka yi kishiruwa a cikinsa ilal janabin lazi ya hami bihil madaru zuwa sasannin da ruwan sama ke tsiyaya a cikinsa ka je inda ruwa yake sauka amma duk inda ka ji kishirwa to karka ci gaba da zama ka kaurace ma wannan gu ya ce wastanzilin riya min darris sahabi ka nemi saukar da ƙoshi game da tsiyayar wato girgije fa in bullat ya daka bihi in har an jika hannayenka wato da wannan girgijen fal ya hani kazzafaru wato rabauta da kai ya faranta maka zuciya ka ji daɗi kai murna wa in ruditta in ku an mayar da kai an ce ka ɗau haƙuri fama firraddi man kasaduna alaika ai babu wani aibi da tawaya a kan ka firraddi game da mayarwar da aka ma ƙadurur da musa ƙablu wal khadiru kafin kai an mayar da annabi musa alaihi salam da khadir alaihi salam mayar da su akai hatta idza ataya ahla qaryati nistaqa ma ahlaha fa abau an yudayyifuhuma an gane ko shine yace wa in ruditta in har an mayar da kai fama fi raddi man qasatun alayka babu wata tawaya da wani aibi akan ka fi raddi game da mayarwar da aka ma ma'ana kar ka samu damuwa qadurud da Musa qablu wal khadiru kafin kai an mayar da annabi Musa da Khadir amincin Allah ya tabbata akan su qala sai yake fada falamma falamma arra alqadi تنافي قول الفتى وفعله وتحليه بما ليس من أهله lokacin da alkali ya ga bambancin fadar wannan yaro da aikinsa ya ga sun bambanta sun yi hannun riga fadarsa ta yi gabas aikinsa ya yi yamma wata halliyahu ya ga yadda wannan yaro ya yi ma kansa ƙawa bima laisa min ahalihi da abin da ba nashi ba nazara ilaihi bi ainin gaba ba alƙali sai ya kalle shi da wata idaniya wadda ke cike da fushi wa ƙala sai ya ce a tamimiyan marratan wa ƙaisiyan ukra ya ce yaro yanzu kai ba tamimi ne wani latti wani latti kuma ka zamanto kaisi su banu tamim da banu kais manyan ƙabilu ne biyu daga cikin ƙabilu na larabawa wanda su banu tamim sun shahara game da kyawawan halaye da ɗabi'u waɗanda suke na ƙwarai ana buga misali da su a wajen daraja da matsayi a cikin ƙabilu na larabawa kuma ga su da yawa su kuma banu kais su kuma akan buga misali da su a ɓangaren wato lalacewar ɗabi'u da halaye sai dai su kuma mafaɗata ne kullum tsakaninsu da wannan ƙabila ta banu tamim ana yaƙar juna ana yaƙar juna to shine a nan yake cewa a tamimiyan marratan wa ƙaisiyan ukra kai ba ta ne wani lokaci wani lokaci kuma ka zamanto kaisi yace uffil liman yanqudu ma yaqulu wa yatalawwanu kama tatalawwanu al-gulu alkali yace Allah wadan mutumin da ke warware abin da ke fada duk wanda ke tuka da warwara a cikin lamarin sa yace Allah wadan shi wa yatalawwanu wanda yake cancanzawa yana rikida kama tatalawwanu al-gulu yadda fatalwa take cancanzawa take rikida algul ita ce wato fatalwa jam'unta shine agyal wanda yana daga cikin abin da tun a jahiliya suna itikadin cewa akwai fatalwa fatalwa ku a tabbas ba ta cikin abubuwan da ke akwai shine dai ko a nan hausa ake cewa gwaigwai wanda yake bayyana idan mutum ya shiga daji kawai sai ka ringa bin shi ka ringa bin shi sai ya kai ka inda zai hallakar da kai to haka suna da itikadin cewa fatalwa takan bayyana ga mutum musamman a cikin sahara a cikin jeji sai ta bayyana akan sifa ta mutum sai tafiya ta yi tafiya ta kai ka inda ka hallaka ba gaba ba baya sai ta fito kuma a yanayin da take in ya so a yi ta yi ko a cikin dare sai ta ringa hura wuta ka ringa binta kamar aljanin da ake faɗa a hausa ba tuyi wanda sai ka yi ta bin shi kana ganin hasken wuta sai ya kai ka inda zai hallakar da kai to haka suna itikadin cewa akwai fatalwa an gane ko mazala sallallahu salama ko a hadisi sahihi ya ce labula ba maganar wata fatalwa dukkan shi wannan wahami ne nasu na jahiliya idan ka koma akwai wani sadauki wani mawaki daga cikin mawaka na jahiliya shine ta'abbada sharra ta'abbada sharran akwai wata waƙar sadiye wadda ake cewa ta'abbada sharran walgulu inda ya haɗu da fatalwa a wani jeji a wani daji kuma a cikin dare ga kuma ruwan sama yana zuba ya haɗu da ita ta kawo masa farmaki shine yake rera baitukan yake cewa alaman mubligun fitiya na fahimi بما لاقيت عند رهاب فاني وإني قد لقيت الغول تهوي بصهب كالصحيفة صهصهاني فقلت لها كلانا نضو عين أخو سفر فخلي لي مكاني فشدت شدة النهوي فأهوى لها كفي بمسكول يماني فأدربها بلا دهش وقرت سريعا لليدين وللجيران فقالت أد فقلت لها رويدا مكانك إنني ثبت للجنان فقالت أد فقلت لها رويدا مكانك إنني ثبت للجنان فلم أنفك متكئا عليها لأنظر مسبها ماذا أتاني إذا عينان في رأس كبيه كرأس لهر مشكوك اللسان وساق مخدج وشوات كلب وثوب من أباءة أو شنان waɗannan baituka yana ba da labarin haɗuwar shi da wannan fatalwa. yadda ta kawo masa ɗauki ta kawo masa farmaki ya zare ta kogin shi a ƙarshe da ya yi ɗaiɗai da ita. To shi ne anan yake faɗa yake cewa uffin liman yankudu ma ya kulu ya ce Allah wadan mutumin da ke warware abin da yake faɗa waya talawwan yake cancanzawa ya rikida kamata talawwanul gulu kamar yadda fatalwa take cancanzawa. faƙala gulamu yaro sai ya faɗa ya ce wallazi ja'alaka miftahan lil haqqi wa fattahan bainal khalqi yace ranka yi dade rantsuwa nake da ubangijin da ya maida ka dan makulli kake wato na buɗe gaskiya wallazi ja'alaka miftahan lil haqqi yace rantsuwa nake da ubangijin da ya maida ka wato miftahan shine mabudi lil haqqi wato domin tabbatar da gaskiya wa fattahan ubangijin da ya maida ka alƙali bainal khalqi tsakanin wato bayansa an gane ko lafazin fattah shine ma'ana alƙali ai hakim nan ga yace rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina yace laqad unsitu mudh asitu wa sadi azhini mudh saditu yace ranka ya dade laqad unsitu yace an mantar da ni wannan galgadi da mahaifina da yamin wannan galgadin da mahaifina ya mun ya ce an mantar da ni muzu asitu ya ce tun lokacin da wato na ɓata rai na fada cikin damuwa muzu asitu tun lokacin da wato na samu damuwa na yi bakin ciki na ɓata rai lafazin asitu min al'asa ne al'asa shi ne bakin ciki da damuwa ga ya canfa kaifa asa ala kaumin kafirin ya ce laƙadu unsitu ya ce haƙiƙa an mantar da ni wannan galgadi na mahaifina da ya yi mun muza asitu tun lokacin da na yi baƙin ciki na samu damuwa wasadi a zihini wato hankali na sai ya yi tsatsa muzu saditu lokacin da na yi kishirwa lafazin saditu minas sada ne kar mu manta ya gabata shine tsananin kishirwa ya ce ala annahu ainal babul futuhu wal ada usurhu yace an mantar da ni a bisa cewa a yau wai a ina kofa wadda take budadda take wal ada usurhu a ina kyauta wadda take mai saukin samu a ina take a yau yace wa hal baqiya man yatabarra'u billuha yace ranka ya dade wai a yau a cikin jama'a wani ya rage wanda ke alkhairi game da kyauta a cikin jama'a yau a samu wani mai kyauta? shi ne ya ce wato laƙadu unsitu tabbas an mantar da ni wannan galgadi muzu asitu lokacin da na yi baƙin ciki na ɓata rai na samu damuwa wasadi a zihini hankalina ya yi tsatsa muzu saditu tun lokacin da na ji kishirwa ala annahu a bisa cewa lamarin a yau ainal babul futuhu ina kofa wadda take buɗaɗɗa a ina take wanda in kaji ba za a dawo da kai ba ba za a maro maka da kyaure ba wal ada usurhu a ina kyauta wadda take mai saukin samu a ina take a yau wahal baqiya man yatabarra'u billuha shin a cikin jama'a a yau akwai wanda ke akwai wanda ke alkhairi game da kyauta shin ya rage a cikin jama'a a yau wahal baqiya shin wai yayi saura a cikin jama'a a yau man yatabarra'u billuha wanda zai ringa alkhairi aikata alkhairi billuha game da kyautuka mutumin da wa izastu i'ima idan aka nemi ciyarwa ya kuluha yace bude bakinka an gane ko ai shine asali larauci ne da ake ce ma yaro ha ma'ana amshi kenan buɗe bakinka ka karba yace wa idza studima mutumin da in an nemi ciyarwa ya kulu ha yace buɗe bakinka ko kuma ka ce ya kulu ha yace karbi fa qala lahu alqadi alqadi sai yace ma yace yaro ja bakinka ka kyale fa ma alkhawadi ishamun sa'ibun tare da kibban waɗanda suke masu kuskurewa ake samun kibiya mai dacewa in an halba kibiya goma in tara sun kuskure to a samu ɗaya ta dace fa ma'al khawati'i tare da kibbau waɗanda suke masu kuskurewa ga inda aka nufa samun sa'i ake samun kibiya mai dacewa wadda za ta kafu daidai yadda ake bukata ya ce wa ma kullu barkin khalibun ya ce ba dukkan walƙiya ba ce ba hulokon hadari gane ko wa ma kullu barkin khalibun ya ce ba dukkan walƙiya ba ce khalibun ma'ana ta hulokon hadari wanda yake sai cida babu ruwa hadarin kaka ya ce fa mai yi zulburu ka izashinta ya ce yaro in ka in dai kana kallon walƙiya to kai ƙoƙari ka rabe an gane ko ka san wadda holoko ce hadarin kaka ka san wadda kuma ba holoko ba ce ya ce wala ta shahadi illa bi ma alimta kar ka sake kai shaida sai game da abin da kai sani wa ma shahidina illa bima alimna wanda daman tun farko ai an siffanta masa cewa alkali ne wanda yake mai kyauta to shine fa anan ho yaro ya zuga alkali ya nuna cewa fa a yau fa babu wani mai kyauta jama'a duk sun zama daya to shine alkali ya fusata ya ringa faɗin wannan maganganu ya ce mahaici yaro ja bakin ka kame fa ma alkhawadi isamu sa'iu tare da kibbau masu kuskurewa ake samun kibiya mai dacewa Allah wani ya ma wannan yaran magana wa ma kullu barqin khalibu yace ba kowace walikiya bace wato hulukon hadari ba kowace walikiya bace yace fa mayyizu buruka idza shinta ya ce ka rabe tsakanin nau'i na walƙiya izashimta in har ka kalli walƙiya lafazin izashimta mina shayim ne a shayim wato shine kallon walƙiya wala ta shahada illa bi ma alimta kar ka sake kai shaida sai game da abin da kai sani falamma ta bayyana lishaykh lokacin da ya bayyana ga wannan dattijo anna alqadiya kad ghadiba lil kirami lalle alkali ya fusata lil kirami domin an ci mutuncin mutanen ƙurai masu kyauta yayi fushi saboda su an gane ko wa a'zama tabkhila jami'al anami jami'il anami wa a'zama tabkhila jami'il anami ya girmama wato ruwatar da dukkan jama'a cewa wai a yau babu wani mai kyauta da ya rage a cikin jama'a. Alima annahu sayansuru kalimatahu dattijo sai ya sanin lalle da sannan alkali zai taimaka ma wato kalimarsa wa yuzhiru ukurumatahu kuma zai bayyanar da kyautarsa a fili a yanzu. Lafazin gabiba lilkiram akan ce gabiba lahu ko kuma gabiba alaihi wannan kenan idan yana raye amma idan mutum yana mace abinda ake faɗa gabiba bihi an gane ko gabiba lahu ko kuma gabiba alaihi wannan kenan in yana raye ga ya can wa mai ya ƙatulu mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannamu خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما to shine anan yace falamma tabayyana lishayhi lokacin da ya bayyana ga wannan dattijo annal qadiya lalle alqali kad gaziba lil kirami tabbas yayi fushi saboda an ci mutuncin mutanen ƙwarai masu kyauta wa a'azama tabkhila jami'il anami ya girmama wato rowatar da dukkan jama'a a ce a yau a duniyar nan ba wani mai kyauta alima dattijan sai ya sani annahu sayansuru kalimatahu lalle ne alkali zai taimaka ma kalimarsa wa yuzhiru ukrumatahu kuma zai bayyanar da kyautarsa fama kazzaba an nasaba shabakatahu wato dattijo bai yi jinkiri ba an nasaba shabakatahu sai ya kafa fatsarsa washe wafil hariki samkatahu ya so ya gasa samkatahu an gane ku washe wafil hariki samakatahu wato ya gasa samakatahu kifinsa fil hariki a cikin gobara kasan shi kifi wuyar gasuwa gare shi sai da wuta wadda take ta kwarai amma don wuta wadda take ƙasa-ƙasa ba ta gasa kifi dandana shi ne ya ce washawa filhariki sama katahu wato ya gasa kifinsa filhariki a cikin gobara wa'an sha'a ya ƙulu sai ya saku waka yana fada ya ayyuhal qadil ladhi ilmuhu wa hilmuhu arzaqu min radwa قد ادعى هذا على جهله أن ليس في الدنيا أخو جدوى وما درى أنك من معشر أطاؤهم كالمن والسلوى فجد بما يثنيه مستخزيا min maftara min kadhibid da'awa wa anthani jazlana usni bima aulaita min jadwa wa min adwa yace ya ayyuhal qadi yace ya kai wannan alqali allazi ilmuhu wa hilmuhu wanda iliminsa da jimrinsa ko kace da juriyarsa arsaku min raduwa wato ya fi dutsen raduwa tabbata a ban ƙasa raduwa wani dutse ne daga cikin duwatsun madina shine yace ya ayyo halqabi ya kai wannan alƙali allazi wanda ilmuhu iliminsa wa hilmuhu da juriyarsa arsaku ita ce mafi tabbata a ban ƙasa min raduwa game da dutsen raduwa ma'ana ya ma fi dutsen raduwa tabbata ya ce ka didda a haza ala jihalihi ya ce ranka ya daɗe rabu da wannan yaro ya yi kirari ne ala jihalihi a kan rashin saninsa da wautarsa allaisa fi duniya a kujaduwa cewa wai a yau a duniya babu wani ma'abucin kyauta da'awa ce ta banza rashin hankali ne da wauta ya ce ka didda a haza ala jihalihi wannan yaro ya yi kirari ne akan jahilcinsa da rashin saninsa da wautarsa allai safi duniya a kujaduwa cewa a yau a duniya babu wani ma'abucin kyauta ya ce wa madara shi wannan yaro bai yi sani ba ranka ya daɗe annaka mimma ashirin cewa kai kana daga cikin jimillar jama'ar da a ɗa'uhun kyautarsu kalmanni wasalwa kamar tacicciyar zuma take da da naman tsuntsu wanda Allah ya saukar ma banu Isra'ila lokacin da suka shiga cikin dimuwa an gane ko zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa a can cikin suratul a'raf wa zallalna wa zallalna alaihimul gamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa shine yace wa madara yace bai yi sani ba annaka cewa kai mimma ashirin kana daga cikin jumullar jama'ar da a ɗa'uhun kyautarsu kalmanni kamar tacacciyar zuma take wasalwa da naman tsuntsu tsuntsun da ake kiran shi yana kama da asuman shine dai salwa yace fajud yace ranka ya dade i kyauta bima yasnihi i masa kyauta bima yasnihi mustakziya i masa kyauta da abin da zai juyar da shi ya koma yana kaskantacci yana mai jin kunya min maftara game da abin da ya yanka min kazibi da'awa na ƙarya ta kirari wanda yake na banza ya ce ranka ya daɗe yi mishi kyauta ya juya ya koma yana jin kunya ya ce wa an sani jazlana ni ma na koma ina mai cike da farin ciki da murna usni ina yabo bima aulaita da abin da kai kyauta min jadwa wato na kyautar ka wa min aduwa da taimakon da kai aduwa a nan ba na gogar cuta ba ne na hadisin da ya ce la aduwa wa la diyara aduwa a nan taimako ne shi ne ya ce wa an sani na juya jazlana ina mai cike da farin ciki da murna usni ina mai yabawa bi ma aulaita game da abin da ka bada min jaduwa na kyautar ka wa min aduwa da taimakonka Ala yake faɗa shi marwaicin fahashi alƙadi li ƙaunihi, alƙali sai ya yi farin ciki ya yi murna ya ji daɗi li ƙaunihi ga faɗar wannan dattijo. Wa ajizala lahu min ɗaulihi ya kaurara masa game da kyautarsa, ɗauli ita ce kyauta, ga ya can gafirin zambi wa ƙabili taubi shadidi da iƙabi zibbauli. wa ajzala lahu min qawlihi ya kaurara masa game da kyautarsa thumma lafata wajhahu ila al-gulami sannan sai juya fuskarsa zuwa wannan yaro wa qad nasala lahu ashum al-malami alqali ya zaro masa wato kibban waɗanda suke na zargi wa qala lahu alqali sai ya ce da yaro a ra'aita budula za'amika wa khaba wahamika ya ce yaro kaga ƙaryar wato rayawarka cewa a yau a duniya babu mai kyauta wa kaɗa'a wahamika kaga kuskuren wato zatanka ya ce don haka jan hankalinka nake falata ajal ba da habi zamme wala tanhat udan qabla ajmi yace yaro daga yau kar ka yi gaggawa game da zargi ba adaha bayan wannan da kai a yau na yau da kai kuskure ne amma kar ka komai fala ta ajal ba adaha bi zammi kar ka koma yin zargi ka aibanta jama'a ba adaha bayan wannan da kai yace wala tanhat udan kuma kar ka sake ka sassaka icce kabla ajimin kafin ka jarraba shi ka ji mai kwari ne ko na tunhahiya ne duk iccen da za ka sassaka to ka tsaya ka jinjina ka ji ka jarraba ka ji icce ne mai kwari ko kuma irin iccen tunhafiya ne shi ne ce wala tanhat udan an gane ko minan nahat ne ga can watan hitunal jibala buyuta shi ne ce wala tanhat udan kar ka sake ka sassaka icce kabla ajimin kafin jarraba shi ka gane cewa mai kwari ne ko kuma irin iccen tumfafiya ne ya ce wa iyaka wata abika an muɗa wa ate abika ya ce yaro ka kiyayi kiyawar da kake game da yi ma mahaifinka ɗa'a ya ce fa in naka in utta ta ukuhu haƙa bika minni ma tastahiquhu in har ka koma rashin ɗa'a ga mahaifinka to ka tabbata haka bika minni ma tastahiqu abinda ka cancanta na ukuba zai sauka a kanka game daga guna fasuki dal fatafi yadi a lokacin nan yaro sai yi nadama an gane ko irin wannan jumla a dunkula ake fassara ta in ka ce ka fassara ta a gundarin bakinta ɗaya bayan ɗaya to ba za ta fassaru ba ko ta fassaru to ba za a fahimci me ake ne kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa wa lamma suki ɗafi aidihim yayin da suka yi nadama wara'au annahum wannan wannan walamma suki ɗafi aidihim wara'au annahum qad ballu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin a can cikin suratul a'raf an gane ku daidai yake da irin sufa da rabbuna ala azanihim sai muka sanya su bacci irin su afa na diribu an kuma zikira safhan shin yanzu kawai kauda muku kai za mu yi mu dina yi muku galgadi an kuntum kawon musurfi to shi ne anan ya ce fa suke ɗalfata fiye da yaro su yi nadama wala zabi hikiwi walidihi wato su ya fake game da kama tsatson mahaifinsa idan aka ce alhikiwu shine tsatso shi yasa inda ake wannan madaurin gyautu ake kiran shi alhiku shi wannan gyautu ake kiran shi alhiku saboda anan ake daura shi nan ne inda yake tsayawa shine yace walaza yaro sai ya faki bi hikiwi walidihi wato ya kama tsatsan mahaifinsa thumma nahaba yuhfidu sannan sai ya zabura yana gag, yana yuhfidu wato yana gaggauta mahaifin nasa cewa su tafi wa tabi'ahu shehu wato dattijo sai ya bi bayan sa shidu yana safar waka man ba mahu auda rahu daharuhu falyaqsudi alqadi fi sa'ada samahuhu agra bi man qablahu wa adluhu at'aba man ba'ada من ضامه أو ضاره دهره فليقصد لقاضي في صعده سماهه أذرى بمن قبله وعدله أتعب من بعده يتي من ضامه أو داره دهره دم متمن دا دهره زامننسا ضامه wato ya zalunce sa ya tauye masa haƙƙinsa wannan min al-baym ne an gane ku idan aka ce abdayim shine wato zalunci audarahu ko kuma zamaninsa ya kuntata masa to fal ya qasidi alqadi fi sa'ada wato ya nufaci alkali na birnin sa'ada samahuhu kyautarsa azrabi man qablahu wato ta wulakantar da wanda ke gabaninsa wa adluhu adalcinsa a ta'aba man ba'adahu ya wahaltar da wanda zai biyo bayan shi Ƙalar rawi marwaicin ke faɗa fahirtu baina ta'arifi shekhi wa tankirihi ya ce sai na ɗimauta tsakanin wato gane wannan dattijo wa tankirihi wato da rashin saninsa gane ko na ɗimauta shi wannan dattijo ma'arifa ne ko kuma na kira ne shi ne ya ce fahirtu sai na ɗimauta bai na ta'arifi sheikh game da sanin wannan dattijo watan kirihi wato da rashin saninsa ila anihirau rafa limasirihi har aka kai lokacin da ya karkata ga matafiyarsa fanajaitun nafsa bittiba'ihi wato sai na ba zuciya ta shawara na gana da ita bittiba'ihi game da binsa fanajaitun nafsa sai na gana da zuciya ta nace abin da ya fi dacewa bittiba'ihi wato wannan dattijo mu bayan shi mu ga menene lamarinsa shine yace fa najaitun nafsa sai na ma zuciya na gana da zuciya ta bittiba'ihi game da biyar shi wannan dattijo walau ila riba'ihi koda izuwa gidansa ne koda tafiyar za ta kai mu izuwa gidansa sai na bi shi la'alli azharu ala asrarihi me yiwa wato na hango akan wato ɓuyayyen lamarinsa la'alli azharu danna gane ala asrarihi a bisa ɓoyayyen lamarinsa wa a'arifu shajarata narihi kuma na sani itaciyar wato wutarsa me yake nihi da wannan duka dai kinaya ce ma'ana so yake ya gane haƙiƙanin lamarinsa fana baktul ulaka yace sai na watsar da dukkan wasu aikace aikace na wanda laqatu haisun falaka na tafi inda shi wannan dattijo ya tafi walam ya zal ya hudu wa atakibu wa ya bu'udu wa aqtaribu bai gushe ba ya hudu yana taki ɗaya bayan ɗaya wa atakibu ne kuma ina biyar bayansa wa ya bu'udu yana nisanta wa aqtaribu ne ko ina kusanta shi ina kusantar shi ila an tara a shaksani har aka kai inda wato gangan jiki biyu suka ga juna kenan ni na gan shi shi ya gani an gane ko ila an tara a shaksani har aka kai inda wato mutane biyu suka ga junansu ga ya can falon ma tara al jama'ani ala ashabu musa inna la mudrakun ga ya can kuma wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la galiba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكما إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب inni bari'un minkum ne go minkum na'am inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab to shine anan sai yake fada yace ila an tara ash-shakhsani har aka kai lokacin da mutane biyu wato suka ga junansu wa haqqat ta'arufu 'ala al-khulsani wato sanayya da juna ta cancanta alal khulsani a bisa wato abokai waɗanda suke masu tace ƙauna fa'abuda hina izili fa'abuda hina izili tishasha a lokacin nan wato sai ya bayyana farin ciki da walwala da sakin fuska wa rafa alirti asha wato ya ɗauke wannan zanzana da yake wa ƙala sai ya ce man ka zaba a kahu fala asha duk wanda ya ma dan uwansa ƙarya ka Allah ya sa ya rayu man ka zaba a kahu fala asha duk wanda ya ma dan uwansa ƙarya ya ki faɗin gaskiya to kar Allah ya sa ya rayu ya ce fa arautu inda zaka annahu sarujiyu bila mahalatin wala huquli halati yace a lokacin nan sai na yi sani na tabbatar da cewa ashe abu zaidi ne na birnin saruja bila mahalatin ba tare da wani kokonto wala hu'uli halatin ba tare da jirkitar wani hali ba fa asra'atu ilaihi li usafihahu sai na yi gaggawa zuwa gare shi domin na haɗa hannu da shi mu gaisa wa asta'rifa sanihahu wa barihahu wato na sani sanihahu wato barewarsa wadda take fitowa ta ɓangaren dama wa barihahu da mai fitowa ta ɓangaren hagu ma'ana na sani alkhairinsa da sharrinsa shine yake ne idan suka ce sani wato tsuntsu ko dabba wadda take fitowa ta ɓangaren dama domin sukan yi canfa cewa duk wanda ya fito ta ɓangaren dama akwai alkhairi wanda ya fito ta ɓangaren hagun kuma babu alkhairi shine suke kira bare wanda yake ta ɓangaren dama kuma sani faƙala sai ya faɗa sai ya ce duna kabna akikal barri faƙala sai ya ce duna kabna akikal barra wata rakani wa marra faƙala sai ya ce da ni duna kabna akikal barra ya ce karɓi ɗan ɗan uwanka wanda yake mai ɗa'a ga mahaifinsa yaro ya rikita yanzu kuma kenan ɗa ne mai ɗa'a tunda an samu abin da ake so ya ce duna kabna akikal barra ya ce karɓi ɗan ɗan uwanka wanda yake mai ɗa'a mai matuƙar biyayya ga mahaifinsa wata rakani wa marra sai ya bar ni sai ya tafi ya shuɗe lafazin dunaka ismu fi'il amr ne ma'ana khuz wa tarakani sai ya barni wa marra sai ya wuce ya tafi falam ya adul fata an iftara yace yaro bai yi wata wata kawai sai ya mulmushi thumma farra kama farra shi ma sai ya fita da gudu yadda mahaifinsa ya fita da gudu yace fa uttu sai na dawo wa gadista bantu ainahuma ya ce haƙiƙa na gane ainihinsu na san ko suwa ne ne ya ce walakin ainahuma sai dai ina suke ma'ana ina zan iya zauwa da su sun riga sun kuce sun tafi walakin ainahuma sani dai ya ce ina suke domin ban san ba kuma inda suka dosa na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك